أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجرى تبتك الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin a tafsiratu fi ulumin ƙoran littafi da yake magana a kan ilmummuka da suka shafi alƙur'ani mai girma na dr muhammad sayyidi muhammadu amin inda karatunmu na ƙarshe muka dakata akan yanda tartib yadda tsara ko kuma jere na ayoyi ya kasance a cikin alkur'ani mai girma yadda aka jera su a cikin kowace sura kuma yadda tsara su ya samu asali yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan surori na alkur'ani mai girma surori guda 114 za mu yi magana akan yaya jera su ya samu asali a cikin alkur'ani mai girma daga fatiha a zuwa nasi yaya hakan ya kasance kuma yaya suwane ne suka tashi da wannan aiki da harko idan aka ce sura a cikin alkur'ani mai girma idan aka ce sura a harshe na larabci ma'ahudatun min suwarin madina لإحاطتها بآياتها إحاطة الصور بالبنيان إذا أكتل صور وكما الصورة أنا لهم هرش اللاربتي ya samu asali asali ne daga wasu kimshikai da ke da kwai na gari duba da wanda kamar gari an kewaye shi da wasu gimshikai wanda kamar su ne kariya a gare shi to an sanya ma sururi wannan sura wannan suna kasancewar kamar su ne ɗaiɗaikunsu ne suke gangamuwa ya su zama alkur'ani mai girma sura ɗaya biyu uku in an gama 114 su ne suka gamu ya suka ba ta sunan alkur'ani mai girma da daga nan sunan ya samu asali wakila ma'akuzatun minasura wahiyar rutuba wal manzila wasu kuma suke cewa ta samu asali ne daga sura wadda tana nihin jere ko kuma matsayi kamar yadda mawaki ke cewa alamtar annallah a taka suratan tara kullu mulkin dunaha ya tazabzabu yaya kake gani baka gani ba Allah ya baka suratan ya baka wani matsayi wanda wannan matsayin ya baka dama kake kallon kullu mulkin dunaha ya tazabzabu kowane mai mulki wannan matsayin da yake nema ya zo ya dan tsotsi wani abu a tare da kai to a harshe a wajen malamai da ake ce masura yake cewa qa'ifatun min ayatil qur'an shine wani wani rumbun tsimi ko kuma wani taro na ayoyi na alqur'ani mai girma jumi'at wa dammat ba'duha ila ba'd wanda aka tattara kuma sune suka kumshi sura guda kenan ayoyi ne tarin ayoyi ne suka gamu suke ba da sura guda yace hatta balagat fi tulil miqdar alladhi aradahu Allah subhanahu wata'ala la ayoyi ne za a tattara har su kai yawan yanda Allah madaukakin sarki ya so su kasance su ne za su taru su bada sura yace wa bada'at kullu suratul qur'an bil basmalati ma'ada bara'a kuma dukkan wata sura ta alqur'ani mai girma ta fara da bismillah banda suratu bara'a ita ce tauba bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikeen kila al'illatu fi dalika sai malamai suke cewa dalilin da yasa ita bara'a ba a mata ba bismillah annal basmala fiha ma'anar aman saboda a cikin bismillah akwai ma'ana ta wani abu na zaman lahiya ko nutsuwa ko kwanciyar hankali a cikin bismillah wa bara'a nazalat bisayfi wa qitalul mushrikeen ita kuma suratu bara'a ta sauko da takobi ta sauko ne akan yaki gadan-gadan da kuma nuna baran-baran da musulmi suka yi da wanda suka kasance mushrikai a wannan lokaci to dalilin haka ba a mata bismillah ba duba da babu wani abu na sassauci a cikinta saboda shi ne wasu ke cewa kenan ba a mata bismillah ba wa'adin suwarul qur'ani fil masahif al uthmaniyya 114 sura wa hadha huwa al mu'awwal alayhi malai cewa adadin surori na alkur'ani mai girma a cikin littattafai a cikin ko kuma alkur'ani na usmani irin wanda yake hannunmu ya ce adadinsu 114 ne watan kasin suwar bai tibari duwar wal kasar ila arba'ati aksa kuma wannan surorin an rarraba su sun kakkasu duba da tsawonsu da gajar da zuwa gajartarsu zuwa kashi guda hudu kenan surori na alkur'ani mai girma 114 nan an kasa su gida hudu an kasa su gida hudu akwai addiwal addiwal su ne masu tsaho wahiyya saba su ɗa bakwai ne a cikin surorin alkur'ani mai girma idan aka ce ma addiwal ana nihin waɗannan surorin guda bakwai su ne bakara su ne ali imran su ne nisa'i su ne ma'ida su ne an'am su ne araf wa'annan surori kila al'amfal wa bara'a li'adabil fasli bainahuma bil basmala wa kila yunus to wa'annan surori su ne kenan suke ake ce ma addiwal idan ka ji a qur'ani an ce ma suwar diwal ana nihin wa'annan surori kenan bakar ali imran nisa'i ma'ida an'am da arab sai malai yake cewa kuma akwai waɗanda ake ce ma alma'un ma ma ma wuliyat diwal wahiya ma tazidu ayatiha ala mi'atin aw tuqaribuha akwai kuma waɗanda ake ce ma alma'un sune waɗanda ayoyinsu ba su huce ba ɗari ko kuma kusan ɗari wayannan su ne ake ce ma alma'u akwai kuma wadda ake ce ma almasani shi kuma su ne ake ce ma wuliya almi'aini wahiyar suwarin lati tuƙaribul mi'a su kuma su ne surorin da ayoyinsu sun kusa ɗari wasu mai yata matani li annaha تثنى في القراءة أكثر مما يثنى الجوال والمؤون kenan wannan shi ne yasa aka musu wannan suna yake cewa al-mufassal su kuma ma wuliya al-mathani min qisari suwar wa sumiya bidhalika likathrati al-fawasil allati bayna as-suwari bil basmalati wa qila liqillati al-mansukh fihi akwai kuma wadda ke bima al-mathani su kuma menene min kisari suwar suna daga cikin kenan kananan surori an sanya musu wannan sura suna saboda e likasaratil fawasil allati baina suwar bil basmala saboda kanana ne ana yawan samun daga an karanta ka an san kare kuma an cire su da basmala kenan dalilin wannan ake ce musu al-mufassal to wannan dai a takeice guda hudu sune kashi kashin surori na alkur'ani mai girma yace walil mufassal diwalun wa awsatun wa qisarun a cikin mufassal kin wannan kashi na hudu kenan akwai kuma su ma waɗanda ake ce ma diwal sai kaji an ce diwalul mufassal akwai kuma wanda ake ce ma qisar akwai wanda ake ce ma awsat to su waɗanda ake ce ma mufassal diwalul mufassal su ne daga hujurat zuwa suratul buruj tun daga suratul hujurat kenan izihi na nawa izihi na takwas ko izihi na takwas ko na tara na tara da haka tun daga nan har zuwa suratul buruj wannan su ne ake ce ma iwal al-mufassal akwai kuma ausat al-mufassal su kuma daga suratul tariq zuwa lam yakuni lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen akwai kuma qisar qisarul mufassal kenan su kuma daga suratul zalzala ila akhir alquran kenan wannan sune kashe-kashe na al-mufassal kenan idan aka ce ma mufassal na ƙasa idan aka ce ma mufassal to daga suratul hujurat ne zuwa ƙasa to tsakanin nasu ma akwai wanda suke masu tsawo da wanda bisa da tsawo to masu tsawonsu su ne daga hujurat zuwa suratul buruj daga kuma suratul buruj suratul tariq zuwa suratul bayyina su kuma su ne ake ce ma ausat daga kuma suratul bayyina zuwa suratul nas wannan kwalun ake ce ma ake ce ma kisa sai ma yake cewa wa qad ikhtalafu fi tartib suwari ala ma hiya alayhi al'an lokacin da aka tashi da rattaba jera surori na alkur'ani mai girma to an samu ikhtilafi wajen tartibin nasu kamar yadda aka jera su tun daga fatiha zuwa nasi a lokacin da suka tashi wannan aiki sun dan samu ikhtilafi daga baya kuma suka gamu aka tsaya akan matsaya guda don da harka ce ta ilimi kuma kowa yana ji da nashi sai aka zo aka zamna aka tattamna wannan ya ce kaza wannan ya kawo hujjojin shi da ƙarshe dai kuma aka gamu akan wannan tartibi da muka samu wanda muke karanta alkur'ani da shi tun daga fatiha har zuwa suratul nas sai ke cewa hal huwa tawfiqiyyun tawqifiyyun ka tartibil ayat aw huwa min amali sahaba wa ijtihadi wasu ke tambaya shin wannan jeran na ayoyi na surori kamar ya samu asali daga manzo sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma sahabbai ne suke ganin haka kamata a jira to akan wannan sai malamai suke cewa wani wasu suke cewa kenan kashi na fari suke cewa anna tartibaha anna tartibaha kana bi ijtihadin min as-sahaba wa bi hadha al-qawl qala jama'atu min al-ulama suke cewa jere na surori na alqur'ani mai girma su a ganinsu ijtihadi ne na sahabbai wannan shi ne mafi yawan malamai da suka taya kai kenan mine ne sahabbai ne kasancewarsu almajirai na harko na manzo sallallahu alaihi wasallam su suka gano cewa ga yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya jera wa'annan surori wa qayqala zarkashi fil burhan imamu zarkashi yake cewa a cikin al-burhan littafi ne mai suna alburhan fi ulumin qur'an littafi ne babba akan abin da ya shahi wannan ilimi yake cewa qala abul husayn ahmad bin faris yake cewa jam'ul qur'an ala darbayn ahaduhuma ta'alif as-suwar ka takdib as-sab'i diwal wa ta'kibiha bil ma'ibil bil mi'ay وهذا الضرب هو الذي تولته الصحابة رضي الله عنه yake cewa abul hussein yake cewa gama alkur'ani mai girma ala darbaini ya tahi ne akan tsari guda biyu na harko shine ta'alifu suwar shine daidaita wa'annan surori ka takdimi sab'i diwal wa taqibiha wata aqibiha bil mi'ayn kamar gabatar da wa'annan manyan surori guda bakwai da aka yi da farko aka gabatar da su akan sauran surori al-mi'ayn wa hadha ad-darb wallazi tawallatu sahaba wannan kuma shine aikin da sahabbai suka dauka yace wa amma al-jam'ul akhar fa dammul ayi ba'daha ila ba'd fa dhalika shay'un tawallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama akhbara bihi jibril an rabbih azza amma jam'ul akhar فدم الآي بعضها إلى بعض أما جير آيوي أتكن سورة جير آيوي أتكن سورة كجن سورة قاتلن دي سهونتا أما يكسنتي قوة آية ga wurinta ko ta aya ga wurinta duk da cewa daban-daban suka sauka amma kuma suna cikin sura guda kuma a jere to wannan aiki ne na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma karantarwa ta jibril alaihi salam shi kuma da ya samu daga wajen allah madaukakin sarki kenan wannan aiki ne ba na sahabbai ba aiki ne wanda ya samu asali daga wajen allah madaukakin sarki yadda ka ga suratun nas misali ta fara kula wasu bebin nas zuwa minar jannati wa nas yadda ka ga ayon wannan ajiri haka allah ya sako abu kenan akan ayoyi wannan babu matsala komi akan yanda kaga ayoyi a cikin sura wannan abu ne wanda ya samu asali daga wajen Allah da manzon shi dama magana da ake yi wai yanda jeren yake a cikin alkur'ani a yanzu tun daga Fatiha Baqara Ali Imran Nisa'i Ma'ida An'am A'raf Anfal Tauba Yunus Hud irin wannan jeren to shi haka yazo ko kuma sahabbai ne da yake sune suka gama alkur'ani wuri guda sune suka yi dama akan shi ne ake tattauna amma ba jera ayoyin da suke cikin alkur'ani mai girma ba sai ke cewa wastadalla ashabu hadal qawl bi anna masahib bi anna masahib as-sahaba kanat mukhtalifa fi tartib suwar wasu wanda suke wannan magana suke ganin cewa ai qur'anan da suke hannun sahabbai daban-daban kamar ba kowa ba akan tsarin da yake na wurin wannan ba shine a wajen wannan yanzu misali irin lokacin da ake sabko da alkur'ani mai girma ya kasance wannan sahabin shi ga yadda yake rubutawa kuma ga yadda ya jera abin rubutun shi shi kuma wannan ga yadda yake rubuta ga yadda jera abin sabu kaga baya yiwuwa a ce sun zo kowa yadda wannan yake tsarin shi haka wannan yake tsarin tunda kowa zawa da yake ana mai dikte yana rubutawa kuma yanzu karanta manzo sallallahu alaihi wasallam in akwai gyara ya gyara mishi a haka nan ne abin yake to kaga kowa irin tsarin shi daban wajen rubutu shi yasa malamai suke cewa karanta alkur'ani mai girma ba sharaɗi ba ne ba idan kana so ka yi addu'a in ka karanta alkur'ani kasance he ka sabki ba sharaɗi ba sura ɗaya sura biyu ka iya ka zo ka zamna ka karanta ta in ka roƙi allah ƙur'ani ka karanta kuma irin abin da aka tanada na wanda ya karanta alkur'ani kai ma za ka same shi ina fata an gani ba sharaɗi ba ne ba a ce sai an sabke alkur'ani kakaf tukana za a yi kaza a in aya biyu ka karanta alkur'ani ne ka karanta haka abin yake tafiya yake cewa fa mushaf علي رضي الله عنه رتبت فيه السور بحسب نزولها فأوله سورة العلق ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم آه تبت يدا وهكذا إلى آخر القرآن suka ba da misali da irin alkur'anin da yake wajen aliyu bin abi talib shi yadda ya ringa rubutun shi daga cikin marubuta Ali bin Abi Talib daga cikin manyan marubutan Alkur'ani mai girma a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam to suke cewa kaga shi tsarin da ya a cikin Qur'ani shi yanda ya tsara shi farkon surar da ya a cikin Alkur'ani suratul alaq ce me yasa saboda ita ce aya da surar ta fara sauka a cikin Alkur'ani iqra bismi rabbikal ladhi khalaq to Ali bin Abi Talib da ya tashi tsara shi Alkur'ani da yake wurin shi wajen tsarin surorin sai kawo suratul alaq ya sa ta ce kwari saboda ta fara sauka haka yi jeren shi shi alubina da dalib to shi ne wasu ke ganin kenan wannan jeren surori abu ne wanda ya samu asali daga wanda ya samu asali daga sahabbai wanda kowa ya yi ijtihadin shi daga baya kuma da aka zo aka zamna aka sake rubuta alkur'ani lokacin usman aka jera shi aka tsara to tun daga shi kuma kowa ya tsaya akan wannan tsarin da aka yi babu wanda ya kawo wani tsari daban wannan dai kamar suna babu ilimi ne akan yaya tsarin alkur'ani ya samu asali yaushe ya samu asali yaushe aka yi kaza yaushe aka yi kaza kenan dan mu san alkur'anin da yake hannunmu mu san tarihin shi mu san kuma hidimar da aka yi akan shi mu san kuma su a suka yi wannan hidima kuma mu ƙara samun nutsuwa akan shi cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi yace wa mushaf ibn mas'ud wa ubay bin ka'ab kana mabdu'ain bil baqara kuma in ka duba al-qur'ani ibn mas'ud shi da ya rubuta da kuma ubay bin ka'ab dukan su wannan sun fara da da suratul baqara su tukwana nisa'i tukwana ali imran tukwana an'ami tukwana arafi tukwana suratul maida hakaza yace falau kana tartibu suwar tawqifiyan mutalaqqa annabi sallallahu alaihi wasallam ka tartibil ayat lama ikhtalifat fihi al-masahif shine kenan suke cewa shi tsarin surori al'amari na sahabbai tsara surori na alkur'ani sahabbai ne suka zamna suka tsara alkur'ani mai girma bayan sun rubuta kowace sura sun rubuta ta daban sun rubuta ta daban to jeren wannan wannan sahabbai ne suka zamna suke tsaro saboda da kahin a zo a zamna a jera alkur'anin yadda yake da kowa da ya rubuta nashi kawai jeren shi yayin yadda yake so to lokacin da aka zo aka zamna aka ce a zo a rubuta alkur'ani mai girma a tsara abin ya kasance kowa iri ɗaya ne a hannun shi wajen jiran ba wajen ayoyin wajen jiran to a lokacin nan sai aka ce kowa ya bar nashi ya zo a yi zamna akan wannan tsarin da aka yi kuma shi ne aka tura kowane gari kuma duk wanda yake da wani alkur'ani wanda ba wannan da aka zamna aka yi ittifaki akan shi ba sai aka tattaro duka aka kona shi ke ne kasance alkur'ani guda ne a hannun kowa kuma shi ne hal ila yau muke amfani da shi ya ce wa hadal istidlal mardudun min talasati auji amma kuma malamai suka ce wannan magana ma da suka yi ana iya maida musu ita daga hanyoyi daban-daban hanya a wajen guda uku ya ce an dal masahif al-mazkura kutibat qabla al-urdat al-akhira wannan qur'anan da muka yi magana a baya na ali bin abi talib na abdullahi bin mas'ud na ubay bin ka'ab wannan an rubuta su kahin a zo a yi al'urdatul akhira shine karatu na ƙarshe da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi shi da jibril alaihi salam فلما كانت هذه الأردة واستقر بها أمر القرآن ترتيبا وإحكاما رتبت هذه المصائب على مقتداها بأمره صلى الله عليه وسلم لوكتين da aka zo urdatul akhira me urdatul akhira azumi na karshe wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi malaika jibril yazo suka zamna suka ringa karatu tare tun daga warkan alqur'ani har karshe hasu to lokacin da suka zo yin wannan karatun tun daga farko alkur'ani har ƙarshe to irin tsarin da yake hannunmu haka suka karanta shi tun daga fatiha bakara ali imran nisa'i kaza kaza hasu a ƙarshe haka suka karanta da suka yi kuma halwa suka sake hasu suka ce to wannan dama wancan sun rubuta nasu ne a hannunsu to da aka rubuta al'akira haka aka yi to dalilin haka lokacin da aka zo gama alkur'ani mai girma lokacin usman da muke magana a baya sai aka zo aka ce to ga yanda manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi muraja alqur'ani shi da jibril a lokacin da suka yi karatu na karshe to akan wannan ne aka zamna sai aka tsara surori aka rubuta alqur'ani kuma aka yi shi yanda yake yanzu kenan kaga hujja wannan ta haƙari sosai akan hujja na baya na biyu suka ce annahu qad warada fil ahadisi sahiha ma yadullu ala anna tartiba kathirun min as-suwari kana ma'luman fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa kai akwai ma hadisai ingantattu da suke nuna cewa jere da aka yi na surorin wannan sun zo ne da masaniya ta manzo sallallahu alaihi wasallam tun yana raye anna zaid ibn thabit hadisi na fari dalili na uku dalili na uku yake cewa anna zaid ibn thabit alladhi usnida ilayhi al-khalifa usman bin affan ri'asatul jam'i alladhi rattabu masahifahu ونسخوها كان من كتاب الوحي وشهد الأردة الأخيرة للقرآن زيد بن ثابت wanda aka sanya shi ya shugabanci gama alkur'ani mai girma a lokacin Uthman bin Affan da tsara shi cikin littattafai daban-daban ya ce kana min kuttabil wahayi yana daga cikin manyan marubuta na alkur'ani mai girma a lokacin masu sallallahu alaihi wa shahida al'urdatul akhira lil qur'an kuma yana nan akai muraja a ƙarshe ta alkur'ani mai girma tsakanin manzon Allah da jibril yace wa alima tartibu suwar bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ya san yanda tsarin surorin suke ya san ya san su daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa laysa min al-ma'qul an yuhaddisa zaid min tilqa'i nafsihi an ya na min tilqa'i nafsihi tartiban li suwari ghayra ma talaqahu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace bayyayuwa zaid bin thabit yazo dan karan kanshi kawai yazo je da surori ba tare da abin da ya samu bane daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalla dalika lam yakun min adatihim saboda wannan ba al'ada bace ta sahabbai duk abin da kaga sahabbai sun yi sun samu asalin shi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abu da ka gani an yi da aka sanya shi shugabanci rubuta alqur'ani mai girma zai jibi thabit to shi yana daga cikin marubuta alqur'ani kuma hallau yana nan akai muraja ta karshe dan haka ya san komai shi yasa dama aka dora shugabancin kuma hallauye a siri ya tabbatar da haka yake cewa to alƙaulu sani magana ta biyu anna tartiba suwar tawqifi manqula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana ta biyu kuma wasu suka tayi akan cewa yanda aka tsara wa'annan surori tawqifiyun ya samu asalin daga manzo sallallahu alaihi wasallam illa suratai al'amfal wa bara'a sai dai suratul amfal da suratul tauba fa inna wada ohuma fi maudu'ihima kana bi ijtihadi uthman saboda suratul amfal da suratul tauba wannan wurin da aka sanya su ijtihadi ne na usman uthman ne da sahabbai suka sami ikhtilafi shi sai ce a ajiye ta a wannan wuri a sanya su tsakanin arafi da kuma suratul ayyunus ya ce wafakahu alaihi sahaba kuma sahabai suka yarda suka wafaka mishi akan wannan abu dai haikita wastadalla ashabu hadal madhhab bima rawahu bima rawahu al-imam ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa nisa'i an ibn abbas radiyallahu anhu qala qultu li isma'il wai da suka tayi akan wannan mazhabi sun kawo hujja ne akan hadisin da suka rawaito da aka rawaito daga imamu ahmad da abu dawud da turmuzi da nisa'i hadisi na ibn abbas allah kara mashi yarda ke cewa na ce ma uthman ma hamalakum ala an amattum ila al-anfali wa hiya min al-mathani wa ila bara'a wa hiya min al-mi'ay sai ke cewa menene ya sanya kuka dauki suratul anfal tana daga cikin matsari ko gama ta da bara'a alhali bara'a tana daga cikin mi'ayi kenan me yake nihi bara'a ta yi amfani yawa yaya za a kaddamar da amfani akan bara'a yake cewa faƙarantun bainahuma walam taktubu bainahuma bismillahir rahmanir rahim kuka gama suri guda ko ba su rubuta ba ku yi bismillah ba tsakanin su me yasa kuke haka sai ce wa wada'tumuhuma fi sab'i diwa kuka zo kuka sanya su kusa da sab'i diwa surori guda bakwai manya masu sau kenan in aka ce a qur'ani kada an ce sab'i diwa to me ake ni ana nufin surorin wannan guda bakwai na farko nan daga bakara har zuwa araf faƙala usman sai usman yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa tanzilu alaihi suwar dawatil adad fakana idza nazala alaihi shay'un da'a ba'du man kana yaktubu fayaqulu da'u ha'ula'i al-ayat fi as-surati allati yudhkaru fiha kaza wa kaza yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam tanzilu alaihi suwar dawatil adad ana saukan mushi surori masu adadi mai yawa fakana iza nazala alaihi shay'un to manzo sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya sauka a gare shi kinan na wahayi da'a ba'du man kana yaktubu fa yaqul sai kirayi wani daga cikin masu rubuta alkur'ani mai girma sai ya ce mishi da'uha wula'il ayat fi sura ku sanya waɗannan ayoyin fi suratin lati a cikin surar wadda yudhkaru fiha kaza wa kaza wadda ake ambatar kaza da kaza kenan shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne yake gaya musu cewa idan aya ta sauka ko sura ya ce musu ku sanya ta a cikin kaza yace wa kanat al-anfal min awail ma nazala bil madina ita kuma suratul anfal ita ce sura ta farko farkon wadda ta sauka a garin madina wa kanat bara'a min akhir al-qur'ani nuzula ita kuma bara'a tana daga cikin surorin da suka zo daga karshe karshe wajen sauka wa kanat qissatuha shabihatun bi qissatiha sai dai ne kissoshi kamar irin abubuwan da ke da kwai a cikin anfal suna kamantacceniya da waɗanda ke da kwai cikin bara'a fazanantu annaha minha sai ku kuma nake cewa he nake tunanin anya amfani da bara'a ba abu guda bane ba sura guda bace ba yace fazanantu annaha minha fa qabi fa qabi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mu sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa lam yubayyin lana wa bayyin wa lam yubayyin lana bai bayyana mana ba annaha minha cewa tana daga ciki ko bata daga ciki famin ajali dalika to dalilin haka karantu bainahuma wa lam aktub bismillahir rahmanir rahim sai sa sai na kawo su na gama su tare wuri guda amma ban na sa musu bismillah tare wada'atuhuma fi sab'i diwal kuma na sa su kusa da asab'i diwal me yasa ya haka yanzu idan wannan surorin biyu anfal da tauba sai kasance sura ce guda to suna da tsawon da za su kasance cikin surori manya masu tsawo shi yasa he kasu kusan saba iwa shi fikihun shi Uthman in ya kasance cikin saba iwa bisu da wani bambanci kamar babu wani abin da ya raba su dukansu abu guda ne kenan to dama ga sunan wajen masu tsawo suke a tare in kuma ba haka bane ba yace to shi dai gashi ya raba su amma zai bi bismillah shi kawai shi ne fikiyun shi ta bashi wada'atu ha ya ce fi safai diwal yana sanya su ana ya ce fa hadar hadis sarihun wannan hadis yana gaya maka cewa fi anna wada il amfal cewa sanya amfal wa bara'a da suratu bara'a fi mawdi'i ma a wannan wurin da aka sanya su min al-mushaf a cikin alqur'ani mai girma kana da ijtihadi usman wannan kokari ne na Uthman bin Affan wanda ya kawo solution a matsayin shi na shugaba lokacin da sahabai suka rasa ya zaci da su ya ce li annahu nasaba wad'uhuma ila nafsihi wa lam yasniduhu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga shi da kanshi yace ni ne nake ganin haka bai ce ba manzo sallallahu alaihi wasallam ne yayi haka sai kanshi ya nuna cewa shi ne yake ganin anan ya kamata a sanya su amma bai samu ba wani dalili daga manzo sallallahu alaihi wasallam akan haka yace wa amma ma adahuma amma banda anfal da bara'a sai yace min baqiyati suwar daga cikin sauran surori falabud da an yi kuna usman kadid taba fihi ma ulima bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wayannan kuma usman dole shi ya yi su ne kalkashin karantarwa abinda aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace ala anna hadhal ala anna hadhal hadith la yanhadu hujjatan liman istadalla bihi li illatin في سنده ومتنه أما من جار سنده فإن الترمذي وهو أهد رواته قال فيه إنه حسن قريب yace kenan wannan hadisin duk da cewa akwai suke ganin akwai matsala tare da shi sai dai imamu turmuzi ya bayyana cewa hadisi ne mai kyau yace la na'rifuhu illa min hadisi yazid al-farisi an ibn abbas wa yazid hada majhul hal fala yusul i'timad ala hadisihi alladhi infarada bihi fi tartibi suwar al-quran to wannan dai ikhtilafi ne na malaman hadisi wanda suke ganin hadisin yana da illa ko kuma bai da illa ya ce wa amma min jihadi matanihi amma ta hanyar matanin hadisin wawan mu'aridun bi ma tabbata fi sunnati sahiha ya sa amma abin da ya tabbata daga sunna ingantacciya annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kana yatul qur'an kullahu yana karanta alqur'ani dukan shi fi ramadan ala jibril marratan dish shekara في من كل عام وفي العام الذي توفي فيه عرضه القرآن مرتين أقول شكرا سنة تلاوة القرآن شكرا كما دي رسول سكي سوبي فأين كان يدعو هاتين السورتين في قراءته حينما كان يعرض عليه جبريل على جبريل kenan abin da ya kamata a nema lokacin da suke karatun da jibril yaya ina yake sanya wa'annan surori a lokacin da suke karatu fatta haqiq idan to abin da yake tabbata a nan an na wada ahuma fi maudu'in ma tauƙifiyun wa in fata usman zalika aw nasiya yace to sanya su a wannan wuri abu ne wanda ya samu asali daga asalin abin ko da a ce usman ya mance kamar allah ya sanya mi ilhama ta yi haka nan saboda haka nan alkur'ani ake so ya kasance ya ce wa annal basmala lam tuktab fi awwali bara'a da annaha lam tanzil ma'aha kama nazalat ma'a ghairihi ma min baqiyati suwar kuma yace wannan bismillah da babu a farkon suratul tauba wannan bismillah da babu surar da ta sauko da bismillah ba to nan asiri ne ke da kwai na munafikai a cikin ne zaka ji ana cewa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna fariha al mukhallafuna bi maqadihim yahlifuna billahi ma qalu yahlifuna billahi lakum liyurdukum yahlifuna billahi haka سيحلفون لكم لتردوا عنهم فإن تردوا عنهم فإن الله لا يرضى عنكم haka ayoyi suke bayani akan halayensu zuzzu suna muku rantsuwa su ringa cewa su kaza ne ashe su ba kaza ba ashe su ba gaskiya suke wani duka tona asiri ne aka ma munafikai shi yasa malamai suke cewa ba ta sabko ba da wani jin kai ko wani abu shi yasa su da ta kasance a haka yace walaula zalika la aradahu jamhurus sahaba wa naqashuhu fihi inda kitabut inda kitabatul qur'an ya ce in ba don ba sahabban sun san hakan hakanin ne da sun nuna mai cewa ba su yarda ba ya yi hakanan amma kasancewa sun yi shuru kuma sun waka kabushi wanda ke nuna maka cewa sun san cewa abin haka yake ya ce magana ta uku kuma akan wannan tartibin suwar ka tartibin ayat jera surori kamar yadda aka jera ayoyi wal huruf da hurufai kana bi ta'alimi nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa qad dhahaba ila dhalika alqawl jamhurul ulama mafiyan malamai sun tai akan haka qala abubakar al-anbari anzalallahu alquran kullahu ila sama'id dunya abubakar al-anbari yake cewa alqurani mai girma dukkan an sauko shi zuwa ga saman duniya kuma farraqahu fi bid'in wa 20 sana sannan kuma aka sauko shi daga ɗan kaɗan a shekaru sama da 20 fakanatu suwar tanzil li'amarin ya hajjus ya kasance suri suna sauka ne dalilin wani al'amari da yake faruwa wal'aya jawaban limustakbir kuma wata aya tana zauwa ne kamar amsa ta take badawa ga wanda yake neman a gaya mashi wani abu ko labarin wani abu wanda ke neman tambaya kan wata matsala yana haka alkur'ani ya ringa sauka da kaɗan-kaɗan sai ya kasance yana sauka ne dalilin wani abu idan wani an yi tambaya ko kuma wani abu ya hau sai ke cewa wal'aya jawaban da mustaqbil wa yuqaf wa yuwaqqif jibril annabi sallallahu alaihi wasallam ala mawdi'il aya wasura kuma jibril alaihi salam shi da yake sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam akan wurin da ya kamata a sanya aya ko inda ya kamata a sanya ita sura ita shi kuma jibril yana samun abin ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fattisaqus suwar kattisaqil ayat wal huruf kullu yanda kaga an jera surori to kamar yanda aka jera ayoyi ne haka nan ne da hurufai haka abin kitayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman qaddama sura aw akharaha faqad afsada nazm alquran duk wanda yazo rubuta alqurani ya jujjuya ya dauko ta sura ya bambanta ta da wata to ya ya bata tsari na alqurani mai girma wanda yazo tun daga asali yace wa qala alkirmani fil burhan imam alkirmani yake cewa cikin burhan yana da littafi mai suna alburhan ya tartibi suwar hakaza yanda aka jera surori kamar yanda yake a hannunmu huwa min indillahi fil lawhil mahfuz wannan daga Allah ne a cikin lawhil mahfuz ala hada tartib a wannan tartibin da yake a yanzu wa alaihi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rudu ala jibril kullu sana kuma manzo sallallahu alaihi wasallam haka yake karantawa ga jibril ga kowace shekara ma kana yajtami indahu minhu wa aradahu alaihi fi sana allati tuwfiya fiha marratayn ya ce mazu salari salam yana karanta ma jibril duk abin da ya sabko mashi a kowace shekara kenan duk tun farkon abin da ya fara sabka har zuwa lokacin da watan ramadan ya zo idan jibril ya zo sai manzo sallallahu alaihi ya karanta mai abin da aka sauka mushi sai jibril ya kara tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam akan haka ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo su yi muraja'a da sahabbai ya karantar da su su ringa karantawa yana tabbatarwa in akwai kuskure kuma yana gyarawa a haka abin yake haka alkur'ani aka tattare shi har iso zuwa gare mu yace kuma shekarar da ya rasu shekarar wannan su bima aka yi shi wannan karatu yace wa qad istadalla jamhur limadhhabihim hadha bima thabata fil ahadith jamhurul ulama sun sun sun kawo hujja akan wannan mas'ala akan ganin su cewa abu ne wanda ya samu asali daga Allah madaukakin sarki yake cewa jamhurul ulama sun kawo hujja bi ma tabbata fil ahadith da abin da ya tabbata a cikin hadisai fi dhikri tartibi ba'd suwar kamar yanda yaso akan tsarin wasururi yanda anda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya a ranga jera su yace mimma alaihi al-musahif al-uthmaniya al'an kamar yanda yake littafin al-usmani al-qur'ani kenan wanda yake hannun kamar yanda tsarin yake haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar a wannan lokaci yace daga ciki ma rawahu bukhari an ibn mas'ud hadisin da imam al-bukhari ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo sallallahu alaihi wasallam qala fi bani isra'il wal kahfi wa maryam wa taha wal anbiya innahunna min al-uttaq al-awwal wa hunna min talata فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبه كما استقر في المصحف kaga musu sallallahu alaihi wasallam yana magana akan akan banu isra'ila sai janyo wasu surori wanda suke ajiri sai yace yazo a cikin kahfi a maryam a taha a anbiya kaga duka haka suke a yanzu a cikin alqur'ani dalilin haka malamai suka ce wannan hadisi yana nuna maka cewa kenan wannan jiran da ka gani haka yake dama a asali ma tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda yake cewa warawal bukhari bukhari kuma ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi idan ya zo saman shinwuda shi idan zai kwanta jama'a kaffaihi sai ya gama hannun shi guda biyu thumma nafatha fihima sannan ya tohwa kamar yayi karatu a cikin su fa qara qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn sai karanta qul huwallahu ahad kuma ya karanta qul a'udhu birabbin nas da qul a'udhu birabbil falaq fadakarahuma murattaba kama huwa fil musaf sai janyo su kamar yadda suke ajira a cikin alqur'ani kaga daga fati daga birbin nas sai birbin falak sai kul wallahu kaga wannan yake nuna maka cewa ajira suke tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace warawa muslim haka ne imam muslim ya rawaito annahu sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa iqra'u zahrawaini albakara wa ali imran manzala sassanar yake cewa ku dinga karanta wannan furannan guda biyu su ne suratul bakara da suratul ali imran kaga hi kawo su a jere da juna kamar yadda suke a rubuce yanzu ba yace fa hadhihi al ahadith wa ma shatalaha tadullu ala anna suwar al madhkura fiha kana tartibuha musnadan ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yake cewa wannan wannan hadisan suna nuna maka cewa lalle surori yadda ka gansa a jeren wannan sun samu asali ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza a dafina ila dalika idan muka ƙara akan haka yake cewa idan muka ƙara akan haka annahu sallallahu alaihi wasallam ƙara alƙur'an kullu mazala sallallahu alaihi wasallam ya karanta alƙur'ani mai girma dukan shi bi mashhadin min zaid bin thabit zaid bin thabit yana zamne manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani duka yace wa anna zaidan ikhtarahu abubakar li jami'il qur'an kuma zaid in abubakar siddiq ya zabe shi domin ya kasance wanda zai tattara alqur'ani a wannan lokaci li quwwati bihi saboda ana da ƙarfin yarda akan shi saboda mi saboda an yarda da shi wannan bawan Allah zaidu bin sa lalle surori نعم هيك تيوا هل هو اختاره عثمان وكذلك اختاره عثمان حتى لو عثمان بن عفان يا زابي شي رئيسا يا زابي شي شغبا لمن نسخوه في المصاحف shugaban waɗanda za su zo su rubuta alkur'ani mai girma a cikin masahif daban-daban ya ce ta yakunan an na hazar tartibar lari a mara huzai wa mata laƙahu mai rasulullah sallallahu saboda sun yarda cewa wannan abin da zai yi haka ya samu shi daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ƙala abu ja'afar an na has abu ja'afar yake cewa yake cewa al-mukhtar anna ta'alifa suwar ala hadha tartib yace abin da ya kasance shine wanda kowa ya tsaya akan shi kuma ya zaba yanda kaga tsarin surori yanda suke ajiran wannan yake cewa ala hadha tartib min rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam li hadith wasila bin al-asqa da hadisi na wasila bin al-asqa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'taitu makanat tawrat as-sab'u diwan yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani kambatin at-taura surori guda bakwai na farko wannan surorin guda bakwai na farko su ne kambatin at-taura to as-sabu tiwal kaga yazo ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam kenan wanda yake nuna maka abu ne wanda yake da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ataitu makana zabur al-mi'ai kuma a matsayin zabura sai aka bani surori wanda daga 100 abin da ya sama ya ce watsaitu makanar injil almatani sai aka bani kuma kambacin injila sai aka bani almatani su ne surorin da sun kusa ɗari sai ya ce kuma wa fuddiltu bin mufassal sai kuma aka faddala ni akan kowa ba a ba kowa irin wanda aka bani bin mufassal da wayannan surori na al-mufassal daga hujurat har zuwa suratul nas kenan wannan babu annabin da aka ba su sai ni aka ba amma a taura an ba da kambacinta su ne daga bakara har zuwa suratu al'araf kenan surori guda bakwai ya ce waƙada su yuɗi fil itiƙan imamu su yuɗi yake cewa a cikin littafin shi al'itiƙanu fi ulumin ƙura'an yake cewa mimma ya dillu ala anna tartiba suwar tauƙifiyu annal hawamim ruttibat wala'an wa kada tawasi walam turattibil musabbahat yake cewa wala bal fussila baina suwariha wa fussila baina tasim tasim mim alqasas bi tasinin annamal ma annaha aksar minha ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت طاسينين النمل عن القصص imamu suyuɗi shi kuma yake ba da abinda yake gani babban malami yake cewa abinda yake nuna maka cewa lalle tartibi na surori tauƙifiyun ne abu ne wanda ya samu asali daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa annal hawamim mi hawamim surorin suke fara daga hamim hamim su ne hawamim suno ne ha hamim su biyar ko to yake cewa ruttibat sai aka zo wajen jera su sai aka ce su aka fara jerawa wa kaza tawasil hallo su ay tawasil tawasil hallo tasimim yake ta walam turattib al-musabbahat ba a kawo ba al-musabbahat su wani al-musabbahat sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al wannan surori wa wanda suke farawa da harafi wani malami yake gama su yake cewa nassun hakimun nassun hakimun fihi sirrun wannan kalmar da ya waɗi wannan ibara da ya waɗi ita ke gama dukkan hurufan da suke farawa da surori waɗanda ba su da fasara misali alif lamim alif lamura qaf nun qasim qasim a ayin sin qaf duka gasana to wa'annan akwai wani sirri da ke da kai a tare da su wanda ana ɗan gane a kaɗan kaɗan da farko yake cewa idan ka ajiye hankalinka duk sura da ta fara da harafi wanda bai da fasara kurman baki to wannan harafin shi ya yawa a cikin sure idan ta fara da ƙaf ka lissafa ka gani harafin da ya yawa a cikin ƙaf suratul ƙaf ita ce shi ne harafin ƙaf idan da wadda ta zo da nun ka lissafa ka gani harafin da ya yawa a cikin nun suratul qalam ko to harafin nun shine yawa a ciki idan kuma harafin ya fi daya hamim misali idan ka duba zaka gani harafin da ya yawa shine harafin ha ha wanda yake bi mishi kuma a yawa shine harafin mim hakanan idan ka dauki kaf haya ayin sad idan ka lissawa harafin kaf shi yawa na biyu ha shi yi yawa shi yake bi mishi ha ya harafin ya shi yake bi mishi harafin ainu shi yake bi mishi harafin sa shi yake bi mishi haka Allah ya kayan shi kawai in ka tsaya ka duba ya gani wai baban za ba ake abin an yi shi dama don a girgiza su a girgiza larabawa a nuna musu duk iya larabcin nasu da suke tunkaho da shi da suke kafafa da shi yau ga an kawo wata kalma an ajiye amma ba san fasarta shi ne sai Allah sai ka harafi sai dasa sai a wuce ku fasara shi kowa ya shi fasara mana babu kaf kuma an ja ni ake ni da jan wannan babu fasara abu ne na Allah kawai dole su saddaka haka aka yi ta sha da su mu'jiza kenan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gagar ba dauni shi yasa Allah ya musu tahaddi yace musu qul inijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira mutun da aljani su gamu su taimaka ma juna su zo da irin wannan alkur'ani ya ce karya suke ba su iya ba ko da a ce kowa ya taimaka ma kowa ba a iya kawowa bai yayuwa mana haka wani bawan allah gangaren ne a harkar larabci a ƙasar misra kun san a duniya a yanzu haka in kana so ka ga wanda suka iya larabci iyawa wanda kuma ba mai shawa su a iya larabcin su ne an misra wannan azhar inda kake ji jami'an wannan gidan larabci ne inda larabci ne ko in saudiya sun shawa masalariya kuma a yanzu ma haka to wani malami farfesa ne suka ce ka ya kamata a wannan tahaddin da alkur'ani ne aka ce ba a iya ka irin shi ba kawai kana iyawa ka je ka rubuta kai ma wasu kalmomi wanda za mu gama su da ayoyi na alkur'ani wanda zan mu gani lalle kai ma kayi larabci wanda zai ba da ma'ana sosai ya ce to babu laifi za mu gwada mu gani ya shiga ɗaki yake ta nazari ya kai wata yana nazari yana so ya kawo wasu abubuwa wasu kalmomi da wasu jumuloli da wasu abubuwa irin na alkur'ani mai girma tunda ka iya larabcin gwada mu gani shi kenan ya shiga ya nazari ya nazari ya hutu aka taru yau malam zai kawo alkur'ani irin na ya kawo kalmomi irin na alkur'ani da ya zo sai ya ce musu kare sai karanta wata aya a cikin suratul ma'ida ma'ida harkar suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum wannan aya kawai karanta yace abin habiya bi ba yace a wannan aya guda da kuke gani aka halatta aka haramta aka ba da dama aka karhanta aka ce kaza aka ce kaza duka a cikin aya guda cikin jumla guda ya ce to ni yanzu misali idan na ce kaza halaka ne ni waye zan halatta wanda yake magana mai halattawa da haramta ne yake magana ni idan na ce kaza halaka ne ko kaza haram ne waye ma zai saurare ni yo ai mu'jiza kenan sai wanda ya kai zai iya faɗi ma duniya kaf ya ce mata kaza ne halaka in ka bi ka tsira in baka bu kuma zai game da azaba ta to kai yanzu ka fito ka ce ma duniya kaza ne halaka eh wani shi ma zo ce a ba mu yarda ba kazan wannan kaza ne sai kasance an samu abubuwa kamar yadda ake tasha yanzu misali irin constitution da ke da kawai a Niger shine a Burkina shi ne a mali shi ne a france shi ne amurka ba iri ɗaya bane kowa da irin nashi kowa da irin wujhatu nazarin shi ya kawo amma alkur'ani mai girma ɗaya ne wanda ya sako shi shi ɗaya ne kuma ya yanke hukunci ya ce kaza kaza ne to shi ne mu'jizar da bisa ganiya wadda alkur'ani wadda ta kumsa a cikin alkur'ani mai girma sai shi imamu su yake cewa yadda wannan tsarin ya zo aka ringa jera hamim aka kawo su a farko ba a kawo ba wanda suka fara daga sabbaha lillahi ko yusabbihu lillahi daga farko suka sunce kamar hamim su aka fara kawowa akan wanda suka fara daga yusabbihu yace kaga wannan me yake nuna maka yana nuna maka cewa abu ne wanda ba tsarin wani bane inda a ce tsarin wani ne sai fara kawo wanda suka fara daga sabbaha ya kaddamar da su akan hawamim ko tsasim ko na makamanta haka ya ce walau kanar tartib ijtihadiyyar inda ce jeren wannan ijtihadi ne ya ce da zukiratul musabbahat wala ko awwalan wa ukhirat tsasini tsasi na annamal da kuma da an kaddamar da kasas akan annamal saboda kasas ta yawa akan sautin namal inda a ce kenan jeren mutum ne zai zo jera ya ce walladi ya jibu an yi tsara ilaihi kuwa ma za ba ilaihi jamhur kawai ya ce ƙarshen magana magana da ya kamata matafi a kanta magana da ya kamata kowa ya zamana a kanta wannan mun kawo ne saboda min babin fa'ida don kasan irin malumai zaman da suke tattamna su ɓata lokacinsu su ba da lokacin wannan gabaki ɗaya domin hidima ga addinin musulunci ga alkur'ani su nemo su binciko dukkan abin da ya je ya zo akan abin da ya shayi addini to shi yasa mun kawo maka maganganun su akan wannan matsala amma magana mafi mafi inganci wadda ita ce jamhur suka fi akan ta ita ce tartibu suwar tauqifiyun tartibu suwar ya samu asali ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga jibril shi kuma jibril daga Allah madaukakin sarki ya ce wa yakfi annas sahaba ya isa ka gane haka ajma'u cewa sahabbai sun gamu ala dalika akan haka hina kutibatil masahib al-uthmaniyya a lokacin da aka rubuta littattafai kamar alkur'ani da aka rubuta aka tuttura gari daban-daban a lokacin usman bin affan sahabbai ne kuma gangaren ne gwanne ne na alkur'ani suka gamu suka zamna suka yi ittifaki akan wannan tsari yace lam yukhalif ahad minhum yace ko a cikin su babu wanda ya saba akan wannan yace wa ijma'uhum kasancewar sun gamu akan abu yace la yatimmu illa idza kana tartib illa idza kana tartib wannan bai kasancewa sai in ya kasance wannan tartibin da aka yi alladhi ajma'u alaihi wanda suka gama a kai ya ce an taukifin in ya kasance abu ne wanda ya samu asali daga Allah manaukakin sarki ya ce li'annahu laukana an ijtihadi saboda inda a ce ijtihadi ne latamassaka ashabul masahib al-mukhalafa bi masahifihim da sauran sahabbai wa'inda suke da alkur'ani su ma a hannunsu suka yi tsari irin nasu da sun rike nasu sun ki kawowa lokacin da aka ce kowa ya kawo nashi a kona a rike wannan wanda aka yi ittifaki akan shi inda a ce ba su yarda ba akan wannan to da yake kowa ya ittifaki akan cewa al'amari ne zo daga Allah shikenan sai kowa ya dangana ya ajiye nashi sai aka dauki wanda aka zo sahabbai suka gamu akan shi yace lakinnahum lam yatamassaku biha bal addalu anha wa an tartibiha wa ahraquha yace yake cewa a cikin gabaki ɗayansu ba su rike nasu ba kakaf suka ce kawai nasu za su rike bal sai dai ma wasu sai suka gyara nasu wanda yake hannunsu suka jera su daidai irin jeren da aka yi na utumani wasu kuma suka makona nasu suka ɗauki wancan suka rike ya ce wa raja'u ila masahib utuman wa tartibiha kuma suka komo akan yadda mushaf na utuman yake da kuma tsarin da aka yi ya ce wa amma tartibu suwar fitilawa wal kira'a sai dai jeren surori misali ka ɗauko bakara ali imran nisa'i yadda suke a jere jeren surori fitilawa wajen tilawa wal qira'a da wajen karatu falaysa biwajib wannan ba wajibi bane inna ma huwa mandubul fahasab wannan abu ne wanda kamar mandub idan ka ce mandub abu ne wanda babu laifi akai amma jere wajen karatun alkur'ani wannan ba wajibi bane ya kasance dole dole in zaka karanta alkur'ani mai girma sai ka fara tun daga bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am ajire wannan ba wajibi bane ba yace sawa'un kana dalika fi salati aw kharijiha wannan kuma a cikin sallah ko a wajenta kenan misali in kana sallah sai ka karanta suratul misali ka karanta suratul buruj sai ka karanta kuma zaka karo ta sura a sama ya karanta kulwar da wannan ba laifi ba kai daidai ba a lazamta ba aka ce wajibi ne idan za ka karanta alkur'ani mai girma sai ka yi shi ala tartibin suwar amma tartibin ayat wajibi ne bayyayuwa ka ɗauko aya a wata sura ka ɗauko aya a wata sura ka karanta ka ce a duka alkur'ani ne wannan haramun ne ba a yi amma na sura wannan babu laifi kana iya karanta bakara ka zo karanta kulwan dawo ko karanta izaja ka kara a sama ba a yi kamar ayoyi su ne ba a yi amma na sura wannan babu lai ya ce walladi ya harum huwa kira'atu sura awil ayata mankusa wanda ba a yi wanda yake haramun shine karanta aya ko sura amma a shuye haisu yabda min akhiriha ila an yantahi bi awwaliha irin yanda wasu ke warawa da karshenta su ida sa da farkonta akwai kaga wanda suke tsubu misali a ce bari a karanta yasin abaibai ko a sabce alkur'ani abaibai to wannan haramun ne suke aikatawa su da Allah kai da kanka ka san wannan abin da kake aikatawa Allah zai kama ka yanda Allah ya sabko abin shi kai ka zo ka juya ka dinga yin shi abaibai so da yawa ana yi kuma yanzu ma ana yi a ɗauko yasin daga ta suke fara karanta har su zo ƙarshe har su zo farko kuma wannan an yi ne saboda a tura wata musiba ga wani ko kuma a ce wani a karanta alkur'ani daga baibai dukkan shi a sarki shi tun daga minar jannati wan nas haka zai su wara minar jannati wan nas kaga ita ce karshe dai ko to haka za su rin karanta da baibai da baibai da baibai har sai sun zo farkon alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi wannan an yi saboda wata manuha kuma tana yi wa wani aljani zai sa su haka ko ni shedan saboda wata manuha a kawurci kuma a jihi wani amma wani abin da sihiri ko tsari suna yin haka nan to wannan haramun ne kuma mutum shi da kanshi ya san abin ne saboda wani ne sa ka kai haka nan wanda ba Allah ba qala ibn battal ibn battal yake cewa la na'lam ahadan ba mu san ba wanda daga cikin malamai qala bi wujubi tartibi suwar fil qira'a la dakhil salati wala kharijiha wanda yace dole dole wajibi ne jeran surori a cikin sallah ko kuma a wajenta kenan idan za karanta alkur'ani ba dole ba ne kamar yadda muke bayani allah da sarki ta ka karanta alkur'ani kenan duk surar da ka samu ka karanta ka karanta alkur'ani duk ayoyin da ka samu karanta ka karanta alkur'ani kana karewa daga hannu ka yi addu'a allah zai amsa insha allah yake cewa bali ya juzu ya ce sai dai ja'izi ne an ya ƙara alkahaf qabla al-baqara wal hajj ƙablar kafi masana sai dai ja'izi ne mutum ya karanta suratul kafi ƙablar baƙara kenan ya kasance ya karanta ta kahin baƙara ko kuma hajji ko kuma karanta suratul hajji ƙablar kafi ko kuma hajji kahin kafi kenan yadda kamar yake kamar ja'izi ne wannan kai kai amfani da cewa wannan ita ce a sama idan zan karanta burin wata karanta ta tukwana in karanta wata ke bi mata misali ka karanta kafi tukwana ya karanta suratul hajji ko ka karanta bakara tukwana karanta suratul kafi yace wa amma ma ja an salaf min an nahi an qira'ati al qur'an manqusan fal murad bihi an yaqra ayati sura min akhiriha hatta yasilu ila awwaliha abin da yazo daga salaf nahani da suka yi akan karanta alqur'ani a juye abin da suke nihi akan haka shine ka karanta ayoyi na alkur'ani na sura daga ya kasance ka juya ka fara daga harko ka fara daga ƙarshe tukwana ka je zuwa harkonta ya ce bi an yabda bi akhiri ayatin fi sura tun mai karawul aya allati qablaha tun mallati qabla hazihi hatta yakhtima bi awwali ayatin fi sura kamar yadda muke bayani kenan a baya ya karanta alkur'ani a baibai wannan shine haramun haramun ne haramun ka karanta alkur'ani ya kasance a barkici wakila da ibn mas'ud ibn mas'ud ake ce mashi inna rajulan ake so ake bashi labari ai ga wani nan ya qara'u alqur'an mankusan yana karanta alkur'ani a barkici a barkici a juye kamar misali yadda muka waki a baya misali ka fara daga ghairul maghdubi alaihim walad dalin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim maliki yawmiddin arrahmanir rahim haka ji kaga abaibai irin wanda suke da aka ba ibn mas'ud labarin wani yana irin wannan karatu ibn mas'ud da ya tashi ba da amsa sai ya ce zalika rajulun mankusul qalb sai ya ce wannan da yake karanta alqur'ani abaibai yake ce musu mutum ne wanda zuciya ta ce a birkice zuciya shi a birkice take ba kan hanya da yake sai ce a adana Allah wa iyakun nizali Allah kiyayen baki daya daga fadawa irin wannan aiki da wa'inda mutane suke ina ga anan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh